إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa jama'an musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakato barka mu da haɗuwa a wannan masallacin mai albarka na jimsawo da ke a nan jimeta a jiha adamawa yau asabar 27 ga watan safar hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1444 domin gayyata da muka ansa ta abokinmu, amininmu, masoyinmu, Shek Abubakar Muhtar Yola hafizahullahu ta'ala. Kamar yadda kuka sani jiya Malam Lawal Abubakar Triumph ya yi magana game da ‘yan uwantaka ta addini, ya yi maganganu masu kyawo, ya yi muhabara mai shiga jiki, masha Allahu tabarakallah, muna roƙo Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mai da alkhairi. Kuma yau muna tare da bakon da bai zo jiya ba ɗan gari bako. Sheikh Dr. Jamil Sadis Zaria Yola muna tare da shi insha Allah. Insha Allah muna rukuta barka wata Allah ya muna muwafaka duk abin da na faɗi game da ɗan uwa Malam Abubakar Muktar na zama ɗan uwa aboki masoyi haka ne shi ma ga Dr. Muhammad Jamil. Duk tare aka taso, tare aka yi karatu, tare aka yi gwagwarmaya, sai da shi Dr. Jamil ya fi mu cin abinci da yawa. yana dafawa ne yana da wani ƙato abin dafawa ne masha Allah tabarakallah akwai wanda inda yana nan da zan faɗi dan kwararka ta yana Niger wanda yake ya dawo daki ne saboda da yake dafa abinci wallahi musta'an shi ma aboki ne da yana nan zan faɗi aboki ne masoyi kuma na kusa da sosai kamar da kuka ji Sheikh Abubakar Muktar ya yi magana mai gayya kun ga tun kafin mu fara mun fara zub da zufa ma muhadarar da malam Lawal Abubakar ya yi jiya na game da uwantaka na addini shi ke haɗa mu haka in ba haka ba in ba uwantaka addini ba wannan wannan zufin da kowa ya yi gaba amma uwantaka ta addini da son addini da taron na masu son Allah sun jero watan duk wanda annan ya zo ne don a ce Allah ya ce a ce annabi ya ce to abu ne wanda muke kyautata zato idan Allah ya karbi wannan abin da ya samu aljanna a sanadiyar wannan ɗai. zai yi duk abin da kake na ibada ya zan wannan Allah ya karba kuma da shi Allah zai saka aljanna don haka a ƙara haƙuri zafi na duniya ƙaramin zafi ne duk muna wa'in abubuwan ne domin muna roƙon Allah ya tsarsar da mu daga babban zahi kamar zuhuziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz kamar da kuka ji shak Abubakar Muktar yayi magana zai magana game da wasu abubuwa da suka shafi wasu cututtuka na zukata da muke da da yawa mutane suna kula da ibada ta gaɓoɓi, ibada ta gaɓɓai da ake yi, kuma suna ba ta inaya ta musamman, kamar sallah da mun yi magaribi yanzu ga yi muna jiran isha, ibada ce wadda ake da gaɓoɓi a yi ruku'i a yi sujuda, kafin a zo sallah an yi alwala ita ma ibada ce ta gaɓoɓi da ake yi, bayan haka ana azumi shi ma kame baki kame wasu gaɓoɓi ne daga aikata wasu abubuwa a cikin yini ana aikin hajji shi ma aiki ne na gaɓoɓi a yi ɗawafi a yi sa'ayi a yi tsayuwa a arfa da sauransu akwai ibadu wanda ke ba na gaɓoɓi ba wanda su da zuciya ake yin su su idan kana wa'annan ibadun ba za a ga ka wahala ba idan ka yi sallah da yawa za ka iya wahala ka gaji don shi wani ma baya iya yin sallah da tsaye sai dai ya yi zaune don shi in ka yi aikin hajji za a ga ka wahala za ka yi aikin hajji har sai launin fatarka ya canza saboda gajiya amma akwai wasu nau'ukan ibadodi da su idan ana yin su su ba su bukatar sai an yi zufa ko sai an gaji sai an wahala ibadu ne wanda ake da niyya ibadu ne wanda ake a zuci kamar ikhlasi kamar mutum musu ya kasance na ayyuka ne saboda Allah kamar kamar gode mani imomin Allah kamar tawakkali ga Allah kamar irin waɗannan ibadun wanda a zuci ake yin su akwai sabon Allah da ake yi da gaɓoɓi kamar shan giya kamar zina kamar sata kamar cin amana akwai wasu sabon Allah da ake yi da zuciya kamar ka jiye mawa ne kamar ka yi riya kamar ka ki dogaro ga Allah wayannan a zuci ake yin su sai wasu malamai suka ce akwai mutanen da suke iyaka ƙoƙarinsu su domin su hana kawunan su yin ayyuka na sabon Allah na zahiri ko da ƙanana ƙanana ne misali ayyuka da ake da gabbai kamar kallo kaga baya cikin kaba'ira amma dai zunubi ne haramun ne mai ahalari me yake cewa wan nazaru ila al ajnabiyati wat talazzuzu bi kalamiha wata kallo ibada haramun ne abu ne wanda yake ba kyau abu ne wanda yake amma kaga ba kaba'ira bane kaga kallo ba za ka hada shi da zina ba ba za ka haɗa shi da shan giya ba sai wasu malamai suka ce akwai wasu mutane da suke ta ƙoƙari su hana ma kansu wasu saɓon Allah na zahiri amma suna irtikabin wasu manya-manyan kaba'ir a ɓoye wahum la yash'uruna sai kasance kana wani saɓon Allah wanda yake shine babba shine mafi girma da wanda kake tattalin ka ka zo zuwa masallaci ka kauda kanka da ganin abin da Allah ya haranta ka rike bakinka daga faɗin abin da bai dace ba amma zuciyarka tana nan tana aikata wani babban zunubi wanda ya fi wa'annan girma cikin wa'annan manyan zunubai zan ɗauki kamar guda biyu domin in tunatar da kaina ni kaina sannan in tunatar da ƴan uwana wala Allah cikin tunatar da kaina ƴan uwana za su samu abin da zai tunatar da su suma domin kamar yadda ni faɗi ibada ce wadda bata da lokaci sallah tana da lokaci ko sallar nafila kake akwai lokacin da ake cewa kada kai sallah idan aka yi sallah asuba sai rana ta fito ba a son ibada hajji akwai lokutan da sai wannan lokacin ake yi kowace ibada tana da azumi akwai lokutan da sai wannan ba a azumi da dare ba a kaza amma su wa'annan ibadodin ana yin su ne a kowane lokaci sannan kuma wannan sabon Allah ana iya yin shi a kowane lokaci don shi yake da babban hadari bari mu dauki riya yi saboda wani Allah riya shine aiki wanda ake saboda Allah kadai wanda Allah ya shar'anta na ibada sai ka juya shi ka yi shi saboda wani Allah domin a yaba ma domin a ce ka iya karatu ne kake yi na ƙur'ani hafizi kake alaramma kake sai ka zo kana karantawa don ɗai jama'a su ce ka iya dukiya kake da ita sai ka dinga ba mutane sadaka fi sabilillahi a tara su a dinga ba suwa sunanta sadaka fi sabilillahi amma a zuciyarka domin a ɗoka ne a sa social media domin a ɗoka ne a sa mainstream media domin a nuna ne a talabijin domin a buga ne a jarida domin a ce wani ya iya domin a ce wani yana da shi koyarwa kake tafsiri kake yi koyar da littafan hadisi kake yi a'a zuwa makaranta kake yi kai ma kana koyo amma kana zuwa ne domin a ce ustazu ne domin a ce na kwarai ne domin a ce mutumin kirki ne wannan kana irtikabi manya-manyan sabo kana kusantan babban zunubi ba tare da ka sani ba mi Allah ke gaya muna game da aikata irin wa'annan abubuwan a cikin suratul hud Allah ya ce man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'maluna wa iyadhu billahi Allah yake cewa man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha duk wanda ya kasance shi nufi ne shine rayuwar duniya da kyale-kyalenta da kawarta shi abin da yake so a ce wani su ne akaramakallahu wani su ne fauka a garin nan babu wanda ya kai su wani su ne fauka a ƙasar nan shi ya fi kowa ilmin hadisi wani shi ya fi kowa fikihu wani shi ya fi kowa luga wani ya fi kowa iya karatun ƙur'ani hayatar duniya wa zinataha kawarta yake so ha so yake a bashi kuɗaɗe yake so a bashi so yake a ce gashi kaza gashi kaza man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha sai Allah ce nuwaffi ilaihim a'malahum fiha zamu cika musu ayyukan su a nan duniya wa hum fiha la yukhasuna ba za mu tauye musu komai ba sai Allah ce ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wayna sune wanda a lahira ba su da komai sai wuta in an je duk sadakar da kai duk sallar da kai duk azumin da kai duk karatun qur'anin da kai duk ibadar da kai an je lahira baka da komai baka da wani rabo sai wuta ka san me ake nufi da laisa lahu fil akhirati illa naru ko aljanna ba za a sa ka ba wuta kawai ce taka saboda shirka kai shi kuma wanda ya shirka innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna sai Allah ya duk abin da suka yi a duniya ya riga ya lalace haka Allah bai ce ba su yi ba sun yi sana'u sun aikata amma habita ya lalace wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'maluna abinda suka kasance suna aikatawa ya zama batil ya zama aikin banza Allah ya tsarshe mu kun ga wannan ayat ta nuna muni a lahira in ka tashi na kai aiki na wanda ake saboda Allah saboda wani abu na duniya to amma aya ai tana da dadi farkon ta aya ta farko tana da dadi ga wanda duniya dai yake so man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha in kai don duniya zaka samu in ka ce kana karatu ne domin a ce ka iya za a ce ka iya in don ka samu kuɗi ne zaka samu kuɗi wasu malamai suka ce wannan aya an shafe ta wasu suka ce kamar Sheikh Muhammad bin Salih Uthaymeen cewa wannan wata aya ta yi tafsirin ta ayar da ke cikin suratul Isra man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu amma ƙarshen sun maja'alna lahu jahannama ya slaha mazmuman madhura kaga ƙarshen dai har yanzu yana da amma a nan duniya can da aka ce za a cika maka aikinka an shafe wannan man kana yuridul ajilata wanda yake so a gaggauto mai shi duniya yake so aikin lahira da yake so duniya yake so a bashi sai Allah ya ce ajjalna fiha za mu gaggauto mai amma ma na sha'u abinda muka ga dama ba abinda shi ya ga dama ba don haka so yake a ce duk adamawa shi ya fi kowa ilimi sai Allah ya sa ce a unguwarsu a waje kaza shi fi kowa ilimi kaga ma na sha'u ba shi ma ya sha'u ba sannan duk da wannan liman nuridu sai wanda muka yi nufi da haka za a samu mutum biyu su zo suna aiki saboda duniya sai Allah ya ba wani duniya kaɗan wani kuma gaba ɗaya ya hana mishi gaba ɗaya don haka maganar za a baka duk abin da kake so ba haka bane ma na sha'u liman nuridu Allah zai bayar ga abin da ya ga dama kuma ga wanda ya ga dama amma yan je lahira tunda Allah ya ce ulaika laysa lahum fil akhir ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar nan ma Allah ya ce ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuhir thumma ja'alna lahu jahannama wannan tana nan ita bata canza ba yaslaha mazmuman madhura zai shiga wutar jahannama mazmuman yana abin tozar tasuwa madhuran yana abin nisan tasuwa daga rahama Allah shine laysa lahum fil akhirati illa an-nar kenan Allah ubangiji ya tsare mu duk wannan yana nuna haɗarin riya haɗarin ka yi wani abu da ya kamata a yi saboda Allah na sadaka na zuwa makaranta don shi ga malamanmu suna ta tsoratar da mutane su yi ibada su ɗauka su sa a social media suna ta tsoratar da mutane su yi ibada da suke so wasu su yaba musu annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya tsoratar da sahabbai ne haka ya jibe su da ikhlasinsu za mu ji ya tabbatar da suna da ikhlasi annabi sallallahu alaihi shi da kanshi ya tabbatar masahabai suna da ikhlasi amma sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dibe sai ya ce akhwafu ma akhafu alaikum ashirkul asghar mafi tsoron abin da nake jin ka ashirkul khafi shirka mai boyewa suka tambaye shi ma hiya ya rasulullah qala arriya annabi ya ce riya ka tashi kana aiki na lahira sai kasance a duniya a zuciyarka duniya kake so ko kuma duniya da lahira kake so ba su haduwa sai kasance kana son kayi amma kuma kana nufin duniya a yaba ma kuma ka saukar da farali a yaba ma kuma kayi nafila ba ta tafiya Allah ya ce ana agna shuraka yani shirk man amila amalan ashraka fihi ma iya ghairi taraktuhu wa shirka Allah tabaraka ta'ala ce ni na fi duk wanda aka hada mutum biyu yanzu in ka hada da ni da malam Abubakar Muktar kace ka ba mu miliyan daya shi da abba ba zai ce ya yafe min doka in tafi sai Allah ya ce to ya fi shi girma idan an yi aiki saboda Allah da wani idan shi zai iya cewa ya yafe min in tafi to shi ma Allah shi Allah ya fi girma don haka ya yafe na shi idan kai sallah ko kai sadaka saboda Allah kuma domin a gani a yaba to Allah ya yafe na shi Allah ya yafe na shi Allah shine babba idan mala Abubakar zai iya cin girma to wallahu akbar shi muke karanta a kowane sallah Allah ya fi girma don haka aikin da ake saboda Allah ba a hada shi da kowa mun ji da Allah ya gaya muna laisa ulaika allazina laisa lahum fil akhirati illa an-nar komai ba su da lahira sai wuta annabi ya gaya muna wannan kabe hadisi ya inganta cikin sahih muslim hadisin sayyidina abu huraira Allah ya kara mishi yadda yace sayyidina abu huraira ya je inda muawiya bin abi sufyan Allah ya kara mishi yadda sai ya ce mishi haddathana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na abu ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari saboda girman abin da zai faɗi sai ya suma kafin ya faɗi da ya farfado ya kuma cewa haddathana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari sai ya suma saboda girman abin da zai faɗi ya farfado ya kuma cewa haddathana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace awwalu man tusa'aru bihim an-nar yawm al-qiyamati thalatha annabi yace mutane na farko da za a fara jefawa wutar jahannama sune mutum uku su ba za a tsaya ba kafiran suna nan wane yana nan amma su ne na farko na farko su shine wanda Allah ya ba Qur'ani ya ba ilimi sai Allah ya tsaye da shi sai ya gaya mai ni'imomi ne nayi ma ni'ima kaza nayi ma ni'ima kaza kai mi kai na gode ma wannan ni'ima sai ya ce ya Allah qara'tu fika alquran na karanta qur'ani saboda kai na koya saboda kai sai Allah ya ce kazabta walakin qara'ta li yuqala qari faqad qila Allah ya ce ƙarya kake yi kai ne domin a ce kai kafi kowa iyawa a ce wani ƙari ne ya iya durewa ya ya iya duk kaza ya iya lugha ya san hadisi ya san qur'ani ya san ciki da waje domin a faɗi haka kai sai Allah ya ce wa qad qila an ga an faɗi kuma fa'umira bihi fasuhiba ala wajihi hatta ulkiya finnar. Annabi sassan ya ce sai a umarci mala'iku su jashi a fuska, wata maimakon a jashi a hannu ya tafi a kafa, sai a jashi a kafa sai fuska tana tafiya a kan ƙasa, hatta ulkiya finnar har a jefa shi cikin wuta. Sai a zo da mai kuɗi, sai Allah ya ce ni na baka kaza na ima ni ima kaza ma za a milta biya mi ka aika. Sai ya ce ya Allah ban bar wani wuri da kake son a ciyar ba face na ciyar fi sabilillahi. na kai kuɗi na gidan marayu na kai kuɗi na masallaci na kai kuɗi na kaza sai Allah ya ce kazabta walakin fa'alta li yuqala jawadun faqad qila Allah ce ƙarya kake yi kai ne domin a ce kai mai baiwa ne kai mai kyauta ne kuma an ce sai a umurci mala'iku su ja shi a fuskar shi har zuwa jahannama sai a zo da wanda Allah ya baiwa ƙarfi Allah ya tuna mai ni'ima ce ni ni ma kaza mi kai da shi sai ce ya Allah ban bar wani wuri da kake so a yi jihadi ba a ɗauka kalimar ka sai da nan ya ce ƙarya kake yi ka yi ne domin a ce kana da jarumta kuma an faɗi sai a umarce shi a ja shi da fuska har zuwa wuta wa iyadu billahi kaga wani na nuna muna muni na yin abin da ake yi saboda Allah mu ɗauke shi mu yi shi saboda wani garali na duniya saboda wani abu da muke tsammanin za a samu na duniya wanda wannan abin na duniya bonus ne yana zuwa in ka yi saboda Allah ka kyautata niyya sai ya zo sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kyautata niyya sai Allah ya sa duniya ta biyo su wahiya ragima hancin duniya a ƙasa ta biyo su ba don me domin sun kyautata niyya dan uwana bayan Allah hadarin riya na tabbata kuna ji na tabbata kun sani ɗaliban ilimi kuke malamai kuke kun san cewa malamai suna cewa akwai sharuɗa na karɓar aiki guda biyu wa zai gaya min su shaqqa qubulul amal sharuɗa na karɓa aiki guda biyu al'ikhlasu wal mutaba'a duk aikin da za ka yi yana da sharaɗi guda biyu na karɓa na sharaɗi na farko akwai al'ikhlas shi ne ya zan don Allah aka yi sharaɗi na biyu ya zama mutaba'a ka yi daidai da sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam in ka yi aiki ba saboda Allah ba Allah baya karɓa in ka yi aiki bai daidai da sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam ba Allah baya karɓa to amma kuyi tsammanin wai 50 50 suke ta ku yi tsammanin wai hamsin hamsin ne a'a ikhlasi shi ne 99.9999999% idan mutum ya yi aiki ya yi kuskure wajen mutaba'a hadisai sun nuna ana karɓa amma in baya da ikhlasi mun ji abin da Allah ya ce mun ji abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce bai in ba ku misali yanzu mutum ne ya zo ya yi raka'a biyar a sallah sai mu ce yi me sai mu ce ba ajiya saboda me saboda hadisi Abdullah ibn Mas'ud mutum ne yazo yadda annabi ya koyar da sallah sai yazo yayi ta daidai raka'a hudu sallar azhar to amma cikin zuciyar shi ba saboda Allah yayi ba akwai sallar shi babu to mutum ne yazo saboda Allah yayi yayi to amma sallar azhar maimakon ya zamna da yayi raka'a biyu sai ya tashi da gangan akwai sallar shi to amma inda kuskure ne ana karba saboda mai saboda hadisi Abdullahi bin Buhaina cikin sahih Bukhari annabi yayi haka ya dawo yayi ba'diya kaga tana gyaruwa in lokaci aka samu matsala ga mutaba'a tana gyaruwa kai wata ba ma gyarawa ake ba in zuciyarka ta kwarai ce Allah ya ga zuciyarka kana da ikhlasi ko ba a gyara kuskure ba aka yi Allah na karba me yake nuna muna haka hadisai ingantattu akwai hadisi cikin sunani Abi Dawuda hadisin Jabir bin Abdullahi al-Ansari wanda Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta Jabir yace kharaja alaina Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa nahnu naqra'u al-Qur'an faminna al-a'jami wal arabi Annabi sallallahu alaihi ya fito cikin masallaci ya same mu na karanta Qur'ani Jabir yace cikin mu akwai arabi balarabe daga kauye akwai a'jami akwai wanda yake baubawa ba balarabe bane bai san bambanci tsakanin ha da ha ba bai san bambanci tsakanin sa da sa ba suna karantawa bai musamman banci tsakanin a da a ba sai mi annabi sun sai ya ce sai annabi ce ikra'u fa kullun hasan sai annabi ce ku karanta duk da kuka yi kusa baina ne daidai ne duk da kuka yayi sai ce fa sayaji'u aqwamun yuqimunahu kama yuqamu al-qidhu yuqimunahu kama yuqamu al-qidhu yata'ajjalunahu wa la yata'ajjalunahu sai annabi ce matsalar tana nan wasu na nan tafi ƙarshen duniya wanda yake su yuqimuna hu kama yuqamul qidhu suna tsayi da qur'ani kamar yadda ake tsayi da kibau in madda biyu biyu yake karshen aya biyu biyu zai dinga yi bai yadda yayi hudu can yayi biyu nan in madda hudu hudu yake hudu hudu zai dinga yi daidai daidai yake yake kaga wannan abin kwarai ne duk da ba wajibi bane amma abin kwarai ne sai annabi ya ce amma matsalar su ya ta'ajjalunahu suna gaggawa a basu ladar su ne a nan duniya wala ya ta'ajjalunahu basu jira a basu lahira shine matsala kaga ikhlasi yahi mutaba'a annabi ya faɗi wannan duk da suka yi daidai ne amma ya faɗi ƙarshen zamani za a samu masu tsayi da shi su daidai suke yi daidan su tafi na wajibi daidan su na mustahabbi ne daidai suke yi amma matsalar su su yake ne gama karatun Qur'ani ya ce kai wani duk jime ta ba wanda ya kai shi murya mai daɗi wani duk Adamawa wani duk Arewa wani duk Najeriya ba wanda ya kai shi sun su kai a ce wani ya ci kasiya wani ya ci kiya wani ya ci makka abinda suke so a gaggauto musu da ladar ba su jira sai an tafi an tahi lahira kaga nan annabi sai ya gaya muna me ya gaya muna cewa ikhlasi yafi mutaba'a ku da kuke da ikhlasi ku yi daidai wa'ancin da suke mutaba'a kai akwai hadisi cikin sunan Abi Dawud daga Abdullah ibn Abbas wanda Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta mutum biyu suka zo inda Annabi sallallahu alaihi wasallam suna suna musu suna garrama akan wannan yace kaya na ne wannan yace kaya na ne don haka dama yayin haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da ka'idar da yake bi albayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankara don haka kai da kace kayanka ne kai da kake iddi'ai za a ce ka kawo cedu in baka da sai a ce wannan ya rantsi Zaka sai annabi ya bi wannan ka'idan sai nemi ɗayan su ya ce ka kawo shaidu akan abin da kake yadda yi sai ya ce bani da shaidu ya rasulullah sai annabi sassan ya ce kai kuma ka yi rantsuwa sai ya ce billahi allazi la ilaha illa huwa kaza aka yi sai annabi ya ce bala walakin gufira laka bil ikhlas annabi ce ƙarya kake ba haka aka yi ba amma Allah ya gafarta ma domin ya jibi zuciyarka da kace la ilaha illa huwa wannan ikhlasi na kayar da ba abin da ya cincinta a bauta mada gaskiya sai Allah ya sa an gafarta amma annabi ya ce ƙarya kake ba haka bane da kamfani amma Allah ya gafarta ma da wannan domin ku gane akwai bambanci tsakanin ikhlasin da mutaba'a ikhlasin dole ne mutaba'a dole ne amma bambanci tsakanin su kama baina sama'i wal ard irin wannan magana ce ibnu taymiya yayi a cikin kitab usratul mustaqim yake cewa wanda ya yi mauludi zai yi yiwu a bashi lada wasu kika fahimta ibn tamiya ya ce ana mauludi bai ce ana mauludi ba amma tsabar yakin fahimta irin wannan ka'idan ne ya ce idan ya yi da ikhlasi kadiyu ujaru zai yi yiwu a bashi lada tunda shi ibn tamiya saboda ikhlasi ne san ba shi ke bada lada ba la ya ta'ala Allah bai zai ce Allah ba zai wa ba kaza kaza ba yace in yayi ikhlasi zai yi yiwu amma ba cewa ana a cikin majmu'ul fatawa mujalladi na shidda ya maganar mauludi da zaman shi bid'a da sauransu to kun ga kusancewa muhimmanci na ikhlasi muhimmanci na duk abin da za a yi ya kasance don Allah kake yi ‘yan uwana bayan Allah in mun ji illa ta ta yaya za mu yi mu samu ikhlasi idan kana son ka samu ikhlasi in kana son ka guje mariya ta yaya za ka yi abu na farko da za ka yi ka kankanta kanka ka karanta aikinka kai ya kasance aikinka yana burge ka kar ya zo kana cewa duk dukiyar nan da muke ciyarwa wajen ɗaukar kalima Allah in ma kana yi ka bari wani ya faɗi kar ka girmama ta kar ka zo duk ƙoƙarin nan da muke na da'awa da koyarwa in ma kuna ƙoƙarin ka bari wani ya faɗi amma kai ka faɗi kar ka kasance cikin wanda zuyina lahum zuyina lahum azayna lahum shaytanu wa amalahum wanda shaytan ya kawata musu aikin su ya kasance cewa aikin kuma ba na ƙwarai bane muminne na ƙwarai sun yi aiki mi suke Allah ya ce mana cikin suratul mu'minun Allah ya ce wallazina yutuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiquna su muminne na kwarai in sun yi aiki ba ta suka yi duk dukiyar nan da muke bayarwa fi sabilillahi ba duk yawan sallan nan da nake ta dare duk yawan koyarwan nan duk yawan zuwa a'a yutuna ma atau suna bada abin da suka bayar suna aikata abin da suka wa qulubuhum wajila zukatansu suna karkata suna jin tsoro annahum ila rabbihim raji'un su san za su koma zuwa ga ubangijinsu ne sai Allah ya ce ulaika usari'una fil khairat wa'inna suke rigegeniya ga ayyukan kwarai wa hum laha sabiquna kai su sun riga sun isa Nana Aisha ta ce, Ya Rasulallah, su ne waɗanda ke zina, su ne waɗanda ke sata, su ne waɗanda ke shan giya, ya ce, Layab na ta Siddiq, ba su ba ne, su ne waɗanda ke aikata ayyukan kwarai suna jin tsoron ba za a karɓa ba. Don shi Allah ya koma ya koya mana mumin ne na kwarai in sun gama sallar farilla suna cewa assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai su fara mi astaghfirullah kamar wanda sabo ne yayi domin ya kankanta aikin in mun gama aikin hajji ya kashe kuɗi ya yi kaza ya yi kaza ya wahala sai Allah ce thumma afidu min haythu afada an-nasu astaghfirullah wannan fa an gama arfa ka je muzdalifa ka je ka kwarara inda mutane suka yi an tafi amma sai istighfari wanda yayi sallar dare yayi sallah ya gama kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun so ai mataki na farko ne in kana son ka samu ikhlasi ka kaudar ya kakka taba ganin girman abin da kake yi da kaga cewa duk dukiyar nan da muke bayarwa duk yawan zuwan makarantar nan duk ko da a wannan da muke yi in yi wata ɗaya ina da'awa da ka girmama abin to mataki ne na farko na shaidan ya kawata maka aikinka kuma zai yi Allah bai karba ba da kada ka yadda mataki na biyu shine kai kokarin boye aikin alkhairi duk aikin alkhairin da bai sai ka bayyana ba kada ka bayyana ya kasance kawai abin da ake gani wanda ya kamata a gani ne don shi ni gaya muku malamanmu suna tsoratarwa ga mutum ya dinga ɗaukar social media ni ina dawafi ai muna addu'a kai da dawafi kuma zai baka addu'a kai za ka addu'a kawai dai ga kuna dawafi a yawa a cewa da ya je urare ga mu muna kaza ya ɗauki qur'ani ya bude ya ɗauki hoto da shi ya ɗauki ya ɗauki akan wannan fa wasu malamai da suke ganin bid'an tasbaha suka ga bid'anta akan wannan ne fa wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu in kana da tasbaha ko magana kake kana ja sai ce suwa ne zakiru kenan suwa ne sune kaza shi da yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu to kai kokarin boyewa ake yi zakirun da zikirin Allah ba shine ke da matsala ba abin da ke da matsala shin kana yi ne domin a ce kai kana yi a kota alama da an ganka a cewa ne Sheikh Nasiruddin Albani yace wani zaka ne bisa mashin ya rike ta ga ko inda kowa ke gani bisa dabba ba ya tafiya ina rike ta domin kowa ya gani saboda me ana son a boye aiki hadisi Abu Hurairah da ke cikin Bukhari da Muslim me yace na sab'atun yuzilluhum Allahu yawma la dhilla illa dhillu yace wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu riwayat bukhari ko hatta la ta'lamu yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu riwayat muslim amma wasu malamai sun ce shazza ce wacce tafi inganta ta ta, ta bukhari wanda muslim ma ya fidda wata irin ta hatta la ta'lamu yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu cikin mutanen da Allah zai sa mutum bakwai ƙarƙashin inuwa shigar da babu inuwa sai tashi da mutumin da ya yi sadaka ya ɓoye hatta da hannun shi na hagu bai sa abin da hannun dama ya ciyar ba kaga yadda ake so ikhlasi ba wai wani da a kusa da kai ba yanzu shak abubakar a gefe na na dama ba shi ba hannuna na dama ma in zan ba wannan sadaka zai kasance hannuna na hagu ma bai sani ba saboda me saboda ɓoyewa ake so a yi idan ka bayyana a fili zai sa ka yi riya amma in ka ɓoye abin da aka yi tsakaninka da Allah to kaga wannan da kyar ta shiga cikin abin da yake taimakawa ya sa ikhlasi shine ɓoyenka ya fi bayyanenka kyau kai ya kasance a bayanar jama'a kana kyautatawa a bayanar jama'a kana nuna kai na kwarai ne a bayanar jama'a kai bawan Allah ne a bayanar jama'a zaka iya zuwa karatu kai kuka in kana kai kadai gaba ɗaya sai ka samu tasahul kawai ka sassauce ka gaba ɗaya baka kula da shi Alhafiz Abubakar Abdullahi Muhammad bin Abdullahi bin Abi Duniya Al-Baghdadi Al-Qurashi Maulahum sanannen malamin nan wanda ya ga shekara ta 281 yana da wani littafi da ake cewa Kitabul Ikhlasi wan Niyya littafi ne dan karami karami sosai shafi 91 a wannan bugu da aka yi na zamani karami sosai amma littafi ne wanda yake cike da doke da wa'azi da ina ba ku shawarar ku same shi abubuwan da a ciki ba su bukatar sai ka zauna gaban malam ya koya ma da ka buɗa kitabul ikhlasi wa niyya zaka iya karantawa duka da yake shekara ta 281 ya rasu don haka yana wani cikin asabu kutubu sita wa ya rasu kusan wannan shekarar 281 wa ya rasu kusan haka na'am tayyib sai mun sake dawowa da yake wannan shekarun ya rasu gaba ɗaya shi da isnadi yake kawowa sai ya kawo isnadi sai ya kawo asar ya kawo wani asar wanda nake so da ni da ku mu dinga auna kanmu akan wannan asar wannan asar da zai nuna cewa kana da ikhlasi ko baka da ikhlasi yace haddathana abdurrahman ibn salih qala haddathana al-muharibi an sufyan an zubaidin shine zubaid bin al-harith kenan tabi'i ne karami ya rasu shekara ta 121 shekara ta 122 kafin zuhuri ya rasu da shekara nawa da shekara biyu ko shekara uku ko ya rasu shekara ta 120 karamin tabi'i ne kamar su imamu zuhuri sai faɗi wata magana sai ya ce man kanat man kanat man kanat man kana zahiruhu afdal man kana batinuhu afdala min zahirihi fa dhaka al-fadlu duk wanda ya kasance man kana sariratuhu afdala min alaniyatihi fa dhalika al-fadlu duk wanda ya kasance boyen shi abinda yake na boye yafi wanda yake a fili yawan ibada da yake a boye tafi wanda yake a fili sai ce wannan ita ce mafalala wannan su ne na kwarai shine alamun ikhlasi ka auna kanka da wannan sai ce faman kanat alaniyatuhu tusawi tusawi sariratahu fa dhalika nisfu duk wanda ya kasance abin da yake a fili irin shi yake yi a ɓoye to wannan shi aka ce mana wannan yayi rabi wannan baya da babu zargin shi sai ce fa man kanat alaniyatuhu afdala min sariratihi fa zalika aljawr duk wanda ya kasance a fili gaban jama'a abin da yake yi yafi abin da yake ɓoye wannan shine zalunci wannan shine zalunci shine tauye ma'auni dama yana yin wancan ne domin ayaba wannan ibn al-jawzi ya kawo yana da wani littafi akhbarul hamqa littafi ne wanda shi ba yana son ku same shi shi ba za ma ka je da shi inda malami ya koya ma ba littafi ne na ban dariya kun ga yadda yake dariya haka in ni shiga damuwa haka rike dauko littafi ya zauna in yi ta dariya in yi ta dariya don Allah ku samu ku karanta littafi ne ibn al-jawzi ya rubuta shi akhbarul hamqa yana da wani littafi akhbarul azkiya shi kuma shi akhbarul hamqa abinda yayi ya tattaro labarai na wawaye haka yasa shi yace akhbarul hamqa wal mughaffalina min al min al qura'i wal muhaddithina wal ulaba'i wat tujari wal fuqaha yayi tajerowa zai taro maka wawaye cikin makaranta qur'ani da mallama hadisi da na fiqhu da na luga da kowai da komai ko ina sai ka an yi wani babban malami an yi wani babban kaza amma ya zo nan yayi yayi wani kuskure na wauta ya ayan nan ta wa idhum yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka sai karanta aw yujrihuka saka ce ma aw yukhrijuka ne ce a'a in dai ba samu kashe ka ba aw yujrihuka ne wanda bai kashe ka ba ai rauni zai ba don haka yayi ta kawo irin wannan to cikin sai kawo labarin wani wanda wani wani wani wani dan babin mu mai babin riya wani matashi ne a unguwarsu yake zuwa masallaci yana sallar nafila yana tsari sallah yana ta sallah yana ta sallah ashe kai bawan Allah yana yi don ayaba mai ne sai ran nan yazo ya kabbata sallah yana ta yi sai wani malami ya shigo ya kawo malami sai ya shigo cikin masallacin yace sai ya ga yana sallah mai kyau da ruku'in ta da sujudarta sai ya ce ma ahsan hadhihi salah bifa wannan sallah kyau da wannan saurayin ke yi dama don ayaba yake an samu sai ya juyo bai gama ya ce wasa'im aizan ina azumi kuma ba sallar ba ɗaya ce wasa'im ina azumi kuma suka kada ka zama haka da shi abin da ka so kawai kawai yana so a gaggauta cewa a gaggauta cewa ya iya a gaggauta cewa a gaggauta cewa abin da yayi abin da yayi daidai ne to ya kasance kai kokari ya kasance boyenka tafi bayyaninka wani malami ya ban labari yace sun taho da bin baz rahmatullahi alaihi daga riyadh zuwa makka yace ko da aka zo sha biyu na dare tayi sha biyu na dare ta yi sai aka ce sha biyu na dare ta yi jabir sai bimba sai ce mashabab ku je an gaji aje a kwanta aje a kwanta lokacin bacci yayi an gaji ko saboda rifkan bin mina tausaya mu suka ce eh suka je kowa ya kwanta bimba sai ya kabbarta sallah ya dinga yi har alfijir yake to rahmatullahi alaihi irin su wanda aikin su na ɓoye sun fi son ya fi kyawu akan aikin su na bayyane in kana jin irin waɗannan mutanen a da da yanzu zaka yi mamaki Umar bin Abdulaziz ya aika ɗanai ya aika min wani inda ɗanin shi ya ji cewa ɗan shi yana kiyamun laili ko baya kiyamun laili sai mutumin ya zo ya yi bakunta inda ɗan shi idan dare ya yi ɗan nashi ya tashi kiyamun laili idan ya ji wannan zai muki sai ya shu ya daina karatun saboda baya son ma wani ya ji cewa yana kiyamun laili irin wa'annan mutane masu ikhlasi in ka karanta in ka karanta rayuwa a nan ƙasa ƙasa in ka karanta don shi ake so a karanta rayuwar magabata na sahabbai da tabi'ai a nan ƙasa-ƙasa in ka bi rayuwar bin bazu rahmatullahi alaihi in ka bi rayuwar shek muhammad bin salil uthaymin rahmatullahi alaihi za ka ji abubuwa na ban mamaki abubuwa na man mamaki masu nuna ikhlasi masu nuna saboda allah ake so a yi aiki bayan ba ku ɗaya in wuce akwai randa na je na zauna majalisin shek muhammad bin salil uthaymin cikin makka wannan abin da zan gaya muku wannan abin da zan gaya muku an yi shi ne a ramadan na shekarar da zai rasuwa a Ramadan aka yi asharul awakhir na ƙarshe na Ramadan ya rasu a Shawwal shidda a Shawwal ko sha biyu a Shawwal wato duk wannan waƙiyar ba ta yi sati biyu da rasuwa ta ba aka yi haka murje iske yana karatu na zamna ɗaya biyu wannan na je na zamna ban manta karatu da na saurara gare shi ranar a nan ne yake faɗin cewa wankan juma'a wanda ya fi kowa iya fikihu shine annabi ya ce wajibun ala kulli a kulli muhtalim ko kaka ya ce haka wajibi ne tun da annabi ya yi amfani da lafazin wajibi a rannan na ji karatun da ya yi na cewa maziyi na jasar shi ba ta kai karfin na jasar fitsari ba ya yi wannan tahalili sai gobe na zo in saurari karatu ya zo ko ina na diba inda aka yi karatu jiya babu shi baya na na diba ko ina gani ina jin murya ana karatu a speaker amma ina ji na ne mai ko ina ban gani ba sai na je daidai kasan wata speaker haka sai na zauna yana karatu masallacin makka yana da girma da haka na neme shi ban samu ba sai ya karatu cikin karatun da ya yi wannan wanda ban taba mantawa yana tahziri game da amfani da kalmar Grigori wannan tun sannan ban koma amfani wajen karatu in ce in yi kama da kallu da halas dai amma dai yana tsoratarwa yana kwadaitarwa ga hijiri kalanda aka yi karatu aka gama ban gan shi ba na neme shi iyakan nema ne ban gan shi ba sai na tashi ne tafiya ta sha biyu ga watan shawwal ko shida ga watan shawwal aka ce ya rasu bayan haka nan da bai kai sati biyu aka ce ya rasu aka abin da ake aka gama wannan 2001 ne 2008 shekara nawa kenan shekara bakwai bayan haka a sokoto sai ga wata risala ta majistar da aka yi game da shi game da inda ra'ayin shi ya saba ma na hanabila fit bahara wata inda fita bi tsahara kawai aka yi majistar akan haka ina ne wajen alwala wajen tsarki wajen haila wajen nifasi inda ga ibnu uthaymin ya bada fatawa ta saba man mazhab hanabila aka yi risala jami'iyya aka yi akan haka to kusan risala jami'iyya idan aka yi a system na Germany da system kasashen larabawa sai an yi an yi ta'arifin wanda aka wa wanda ya saba mu system ɗin kasashen turai yanzu misali in kace in kasashen larabawa ne zaka yi magana game da Uthaymin zaka yi magana game da Malam Abubakar sai ka faɗi tarihi ne ba wuli da fi kaza in kasashen turai ne ba a haka nan jum paragraph ɗaya zaka yi kawai ka ce shi ne an haifai Sheikh Abubakar Muftar Yola an haifai a gari kaza ya tashi da kaza ya yi karatu ya kai kaza ya yi kaza shikenan sai ka ci gaba da abin da ya kawo ka amma kasashen larabawa kana iya ware kana iya ware fasali guda chapter guda kai an kaza to sai naga shi wannan ya ware chapter ta farko game da Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen da ina karanta tarihi ne sai na karanta kun san raddanin neme shi ban gan shi ba kun san yana ina raddanin neme shi nan ban gan shi ba ashe shine karatu ne na karshe a duniya yana asibiti kwanci a gadon asibiti dama ashe a gadon asibiti yake kullun da yake zuwa likitoci su je su ce ba zai zo ba ya ce sai ya zo likitoci su ce ya zo ya karatu ya koma don shi ganin na karshe da neman cewa ya yi in na tashi dan sai mun sharaɗi da ku kada wanda ya zo tambaya kada wanda ya zo gaisawa ashe shi ya san abin da yake ji na raɗaɗi na rashin lafiya to wai nan da ban gan shi ba ashe likitoci suka ce mai jikin ya yi tsananin da ba zai yi ka fita harami ba in ya farfado sai ya ce musu innan nasa wa qullaba yantaziruna na fil harami fala yanbaghi lana an nukhalifahum yace mutane da dalibai suna cin suna jiran mu a harami ba zai yiwu mu saba musu ba da yan matsa ma likitocin yan matsa musu sai aka sa shi cikin ambulance sai aka zo da shi yana cikin ambulance ne aka kara mai microphone yana karatu aji mutanen da ke da ikhlasi aji mutanen da ke jiddiya cikin ambulance ne yana kwance yanzu rashin lafiyar ta kai ba za a fitar da shi ambulance bai zauna akan kujera amma mu da ka samu dan su da ce subhanallah a gaya ma ɗalibai cewa yau zai iya fito yau ko wani uzuri yau yau da gaji ya gaji yau da yi kaza na yau da yi kaza tun kana karatun tarihi don shi Allah ya samu rayuwarsu albarka Allah ya samu karanci karancin su albarka Allah ya samu komai da nasu komai nasu albarka don haka ya ku jama'a mu kasance masu ikhlasi yan ce kai ikhlasi ba yana nun kada kai ayyuka a bayyane ba da mun karanta masu karatun Qur'ani wannan iya jin tsoro ya ce ya daina wani yana iya jin tsoro ya ce ya daina ba da sadaka a masallaci a'a ba shi ake nufi ba don shi Fudail bin Iyab yace tarkul amali al'amalu min ajlin nasi shirkun wa tarkul amali min ajlin nasi riya'un yace kai aiki don mutane su gani su yaba shirka ne ka daina don kada a yaba shi ma riya ne zaka ba a daina aiki haka zaka dage kai aiki kuma ba shi ke nuna cewa in aka kira ka gaban jama'a kai karatun Qur'ani ba za ka yi kokari ka jawwada ba shi ke nuna in za ka yi muhazara ba za ka kyautata ta ba ba shi ke nuna in za ka yi aiki ba za ka kyautata shi ba a'a duk yanzu Qur'ani in ka kyautata shi ai Qur'ani an saukar da shi domin a kyautata shi ne ka yi aikin da haka ake so a karanta shi ne da ka karanta shi kawai matsala cikin zuciyarka don me ka yi in ka yi karantar da mutane biljiddi ka dage ka koyar da su karatu yayi kyau ba shi ke nuna kana da riya ba ba shi ke nuna kayi don jama'a ba me yake nuna ba abin da ke nuna karatun ya kamata a yi shi don yana da kyau a yi shi kusa ku ji wani hadisi mai ban mamaki wanda ke nuna ya kamata a yi wanda Imam al-Baihaqi ya fidda shi a cikin Shu'abul Iman Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta shi a wajaje daban-daban me hadisin yace an je da gawa a makabarta za a binne sai annabi sallallahu ya tsaya bakin kabari sai ce ku gyara kaza ku yi kaza ku yi kaza yana cewa da za a kabari yayi kyawu hatta wannan nasu annahu sunna har mutane suka yi tsammanin ka ashe sunna ne idan za a yi kabari sai an yi mai kyawo faltafata ilaihim faqala sai annabi ya juya sai ce ma mutane amma inna hadha la yanfa'u almayyita wa la yadhurruhu kyawun kabari baya amfanin mamaci baya cutar da shi da aiki ne zai shiga ko ba a binne shi ba ko cikin cikin namun daji ko cikin ruwa idan mutumin kirki ne to zai haɗu da na ƙwarai idan mugu ne ko cikin akwati aka sa shi cikin kasket ya yi kyawo wannan baya amfani ne sai annabi ya ce musu amma inna hadha la yanfa'ul mayyita wa la yadurruhu kyautata kabari da gyara shi baya amfanin mamaci don jin kun ji ina cewa ku yi baya cutar da shi amma inna allaha yuhibbu min ahadikum idza amila amalan an yutqinahu amma Allah yana son ɗayanku duk aikin da zai yi ya kyautata shi in tela kake in ka yi ɗinki ɗinkin ka yafi na kowa kyau Allah yana son wannan abin in indomi kake sayarwa da shayi idan naka yafi na kowa kyau Allah yana son wannan abin idan abinci shinkafa da wake kike sayarwa idan naki yafi na kowa kyau Allah yana son wannan abin zaka cewa kai ikhlasi cewa ka gujiriya baya nuna kada kai mai kyawu a kai mai kyawu abinda ake mai kyawu kai shi amma kuma ka yi saboda Allah. Don kada ku ƙi aiki, kada ku daina aiki domin jin tsoron riya, a'a a yi aikin don shi Allah in zai faɗi sai ya faɗi mai yi bayyane da ɓoye. Akwai wasu aika Allah Allah ce, Allah zina yin fi ƙuna amwalahum billaili wannan hari sirran wa alaniyatan. Masu ciyar da dukiyarsu da dare da rana a ɓoye da a bayyane. Zai yi wata ranka yi a bayyanen ya fi na ɓoyen. saboda a bayyanen zai yi akwai koyarwa akwai karantarwa sabaka dinarun alfa dinar sannan ce annabi sallallahu alaihi yace me annabi sallallahu yace yace man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah saboda me saboda yace ai sadaka akan minbari wani ya kawo sa'i ɗaya da gani suka dinga kawowa sai yace duk suna don haka akwai wani aiki da ya kamata ka yi a bayyane domin ka koyar da jama'a wata sallah ce wani karatun qur'ani ne wani abu ne da za ka yi gaban jama'a wata sadaka ce da in ka san idan ka yi jama'a da yawa za su zo su yi don haka in ka yi wannan to insha Allahu za ka samu ladarka da ladar waɗanda suka yi bayan ka na ga tun azumalan yana diba agogo kan shiga na farko ina shiga na biyu ina shiga yace in dakata ko mu ban na biyu mu jinkita zuwa gobe gobe a masallacin abin nan tun naga akwai administrator tun naga akwai malamai da yawa to ala kulli halin ikhlasi ‘yan uwa bayan Allah aiki ne na zuci mutum ba za a gan shi yanzu idan mutum ya yi wa'azi ko ya yi sallah za a ga ya yi zufa a ce wane ya aka ya ce aiki a ce aiki ya yi da yawa amma in ya yi ikhlasi ba a gani ya yi zufa a ce ai ikhlasi ne cikin zuciya a ikhlasi cikin zuciya ne baya ɗaukaka wani abu illa ka tsarkake zuciyar ya kasance zuciyarka akwai Allah kana ganin yi saboda Allah ya fi yi saboda wani ka fifita Allah akan wani ka ɗauki wannan asbab sai kaga Allah ya taimake ka muna roƙon Allah ya taimake mu Allah ya sa ayyukan mu su kasance muna ne saboda Allah inda aka samu kuskure Allah ya yafe muna Allah ya karkare shi cikin zukatanmu ya karkare shi cikin littafanmu Allah ya karbi ayyukanmu Allah ka yi muna rahama domin kai ahlul taqwa wa ahlul maghfira kake Allah ka yi muna mu'amala da abinda kai ka cancanta kai ne ahlul taqwa wa ahlul maghfira Allah kada ka yi muna mu'amala da abinda muka cancanta ya Allah ya Allah ka yi muna rahamarka kada ka yi muna adalcin ka ya rabbul alamin ya Allah in ka yi muna adalcin ka zamu halaka ya Allah ka tausaya muna ya Allah ka yafe muna ya Allah inda zalal ya shiga ya Allah ka goge shi shi a cikin zukatan masu saurare na gode da wannan damar da kuka bani ga manya-manyan malamai nan suna jira na tabbata za su gaya mana maganganu wanda za su amfanar da mu feye-feye nesa da abin da ni wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah
wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh dr jabir sani bin bula Allah ya saka da alkhairi wannan zancen ta taba zuciyar kowa tumagiyar kan hanya ne yaro cauti babba babu wanda bata shafa ba a wannan waje mu bangiji ta Allah ya gyara mana zukatan mu kuma wannan irin wannan wa'azi muna bukatan sa fiye da ruwa a lokacin da muke jin kishirwa wani daga cikin manan kuma gaba ta yana cewa wallahi ma halashtu shay'an ashadda alayya min niyyati wallahi ban yi gurgurmaya da abu ba wanda ya min tsanani kamar niyyata yana ta tafallasa kana cikin seriye seriye ya shigo maka shi dan ya zo maka tana shi dan mutane su zo maka tana saboda haka muna buƙatar wannan wa'azin a kowane lokaci Allah ya saka dokta da alkhairi a kafin ya tashi akwai tambayoyi kusan sun shafi abin da malai magana a kansa tambaya ta farko ita in ina cikin tsakiyar aiki seriye ya zo mini ya zanyi
Ibn Rajab al-Hanbali a cikin Jami'ul Ulumi wal Hikam yana sharhin hadisin innamal a'malu binniyat ta taba wayannan mas'alolin masu kyawu haka ibn hajar a cikin fatahul bari shi ma ya taɓo su wayannan abun masu kyau kana cikin aiki sai riya ta zo idan ka dunguje ta ta tafi to alhamdulillahi wannan mujahada da kai na dunguje ta ta tafi to ya tafi yadda ita shedan ne yake zuwa yana kukuwa da kai kana cikin sallah sai wani ya shigo sai ka yi kokarin kyautata sauti sai ka tuno Allah sai ka dawo to shikenan aiki yayi insha Allah wannan kokarin da kai na, na aminan shedan kai kukuwa da shi ka tafi to idan idan baka dunguji shedan ba fa to aikin ka ya ga su kashe biyu idan aiki ne wanda farkon shi yana da alaka da ƙarshen shi gaba ɗaya ya ɓaci kana cikin sallah ne ka raka'a biyu sai wani ya shigo sai ka ƙara kyautata sallan kaga sallah in azhar ne raka'a hudu ne farkon ta yana da alaka da ƙarshen ta sallar ta ɓaci gaba ɗaya idan wanda farkon shi baya da alaka da ƙarshen shi ne to bakin inda kayi da ikhlasin ka yana nan wanda ka yi a baya shi kuma babu shi kana cikin karatun ƙur'ani ka karanta aya hamsin sai ka ga surukinka ya shigo sai ka ƙara jawwadawa domin ya san cewa eh lalle ya shi ta yi ta yi sa'a to daga nan wani aya hamsin ne zuwa inda aka tafi in baka ida ida shedan ba to gaba ɗaya babu su amma wancan ayan kana hamsin to akwai su don haka ƙoƙarin ije shedan da kake yi wayannan matakan da ne baka na yin aiki a ɓoye na kankanta aikin da kake yi na fifita ganin girman Allah fiye da ganin girman mutane na ɓoyenka da zan tafi bayyanenka da kuma tattalin dunguji shaidan ya tafi yana taimakawa kwarai da gaske wallahu ta'ala alam to Allah saka tare wannan tambayar da shi kuma ya gina masallaci ne to bayan nan kuma sai ita cin wani abu a ransa kamar dariya ya zai ibn rajab al-hanbali har yanzu cikin jami'ul ulumi wal hikam da ibn hajar a cikin fatul bari sun kawo wani athar wani hadisi ne ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam ai mai irin wannan tambaya sai aka ce mutum ne yake aiki na Allah amma sai mutane su zo su dinga yabo ne sai ya ji damuwa sai annabi ce tilka ajilu bushral mu'min wannan wani bushara ce ta mumini a lahira Allah ya gaggauto mai da ita a nan duniya ya bashi don haka kai aikin kwarai a yaba ma a yaba ma ba kai don a yaba ma bane kai ka gama aikin ya gama wa shakku ba'dal fi'li la yu'athiru kaza idza shukuku tukthiru ko da kai ka gama aikin ka gama masallacin kai gaba an dinga cewa dai masallacin ka yayi kyau ne masallacin ka yafi na kowa kyau ne akwai wani mutum a Sokoto mai kuɗi ne kuma mai bada kuɗin ne sai ya zo gina masallaci yana bada kuɗi yana da kyauta sosai durar da zai zo aka ga motar shi fake masallacin za a cika masallacin ya ga masalla yakan ce a rufe masallaci a bada kuɗi idan baya nan kowa baya sallah masallaci da haka sau da yaga sawaki ne ina koyawa wata islamiyya limamin masallaci da ni san labarin ku sani ni ne shugaban makarantar da shi wannan mutumin ya gina a Sokoto daga 2000 an wajen 7 har zuwa 2011 ni ne ni ne ina makarantar nayi nayi nayi shugaban makaranta a shekara ɗaya da wani abu to ina shugaban makarantar sai aka kawo wani malami ko yawa aka kawo wani malami kuma muke interview in za mu ɗauka malamai sai muka ga kawai an kawo malami an ce mai makaranta ya ce ya kai saka ce shine limamin wannan masallacin da idan mai gida na nan ana cika masallaci idan mai gida na nan shi liman ɗaya ka sallah a masallacin kowa ba ya sallah sai mai gida ce kawai bayan koyi liman ɗaya bai sai makaranta bai transfer ya bai sai makarantar shi tunda ya gane mutanen ba sa sallah to kaga irin wannan akwai akwai hadari sosai ya kasance to akwai in ka gina masallacin ka tafi aka yaba maka insha Allah wannan babu matsala tilka ajilu bushral mu'min wallahu ta'ala alam a ƙarshe wannan yana neman addu'an ka ne na suna cikin masifan yajin aiki da ake na asu da ce kuma akwai ɗalibai da yawa yan jami'a nan gaban ka suna roƙon addu'a Allah kawo ƙarshen wannan masifa اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم اللهم لا تجعل لنفوسنا ولا للشيطان منها حظ ولا نصيب ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا الله كسوك يا منابن